بأحسن تطوير الحمد لله الذي جعلنا مسلمين ومتبعنا ومتئنا بنعمة الأقل والإدراك الحمد لله الذي خلقنا في أحسن التقويم وأنزل علينا أفضل التنزيل قرآنا عربيا غير ذي عوج وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخاصته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان خطبتنا اليوم تتحدث وتتكلم على العقل نعمة بالغة فقد خلقنا الله تبارك وتعالى تكريما وتفضيلا عن سائر المخلوقات وقال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فقد كرمه في خلقته فجعله في أحسن التكوين وكرمه في منهجه فجعل له الدين يبلغه لهم أكرم الخلق من الرسل والنبيين ثم وصل الإكرام أعلى مقاماته فأودع فيه سر الخلق الأدمي وجوهرة وتاج الكرامة وواسطة العقد ألا وهو الأقل ألا وهو الأقل وما من شرعة من بداية الخلق وحتى تنتهي الدنيا إلا وتحف على وسائل الأضاء التي تنمى هذا الأقل وتمنع هراسة له كل ما يخل به من شتى الأنواع الخمور وصور المخدرات والمفترات والمنشاطات بل أصبح الحفاظ على الأقل أحد الضروريات الخمسة التي يلزم المحافظة عليها وليبقى على الأقل مؤتبرا ويصوره دقيقة وجميلة عن هذا الإنسان الذي كرمه الله بالخلق والبيان التدرج في تحريم الخمر وعندما جاء الإسلام لأمة عربية كانت أغرقت في شرب الخمر حتى أصبح بمفهومه العام لدي جميع الأطباع وسيلة وشعارا تدل على عظيم كرم الرجل وحسن صفيته وضيافته وجميل أخلاقه ولما كان هذا الإيمان ولما كان هذا الإدمان يحتاج إلى معالجة دقيقة من جانب المؤتقده وجانب الصحة البدن أورد القرآن مراحل تحريم الخمر في سورة بديعة تعد أساسا في علاج كثير من حالات الإدمان المرحلة الأولى قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فهنا أثبت جانب النفع فالتجارة فيها لكن جعل الإثم طاغيا وضرا بينا ليعلم العاقل أن ما زاد ضرره يتركه ولو كان يترك ولو كان فيه شيء من المصلحة المرحلة الثانية قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وهنا خاطبهم بوصف الإيمان التقوى نفوسهم على ترك ما يخل بشعائر الإسلام فتركها كلها من أهل الإيمان وبكى البعض بشربها في غير أوقات الصلوات المرحة الثانية المرحة الثالثة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وهنا بعدما قويت النفوس على ترك عمل الشيطان حرمها عليهم بأوده بيان وأقوى الألفاظ فتركت رهبة من الله وما عنده من الإقامة ورغبة فيما عند الله من الثواب ومحبة لطاعة الرحمن عقوبة متعاطي الكمر ولشناعة تغطية العقل وما يلحق ذلك من سقط الله وعقوبته في الدنيا والآخرة أورد أعظم ما ورد في هذا الشأن من خلال أحاديث سيد الأنام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نحبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم إلا ينتهبها وهو مؤمن فنفى عنها كما كمال الإيمان وهي بلا شك أن شربها ينقص الإيمان وقد يذهب بدين الرجال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها من الآخرة والجزاء من جنس العمل فمن لم يحفظ حدود الله ولم يعظم شعائر الله قسما حرمة الله الثواب فسقا حرمة الله الثواب في الآخرة عدلا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وآسرها ومعتسرها وهاملها والمحمولة إليه وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لربه بأن يطرد من رحمته كل من شارك في خط الخير إنتاج وتعاطي أم الخبائث وأنا عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين يوما فالصلاة عليه واجبة لا تسقط عنه ويلزمه فعلها لكن من تشديد عقوبة الله ألا يكون لها ثوابا ولا قبول عند الله عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن العقل شيء نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على الإنسان اللهم احفظنا عقولنا اللهم احفظنا عقولنا يا رب العالمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halicce mu ya mana kyakkyawan sura godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halicce mu mafi kyan sura da halitta ya sanya mu cikin bayinsa waɗanda ya ni'imta su da ni'imomi masu tarin yawa wanda ba za su lissafu ba godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya saukar mana da littafi mafificin littafi akan dukkanin littafin da Allah ya saukar shine Qur'anin nan balarabin nan wanda cikinsa babu wani karkata ina mai shaidawa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah annabi Muhammad ban manzansa ne bawansa ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da alayensa da sahabbansa kasancewar shi zaɓaɓɓen Allah ke bambance wanda Ubangiji ta'ala ya keɓance shi da keɓantattun al'amura na musamman da kuma alayensa da sabansa waɗanda suka zanto tsarkaka da duk waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar tashin kiyama ‘yan uwa kutubar mu a yau tana zance ne tana magana ne akan ni'iman hankali cewa hankali ni'ima ce daga cikin nemomin Allah ga ɗan adam da mu iya tunawa halittun Allah da yawa wanda Allah ta'ala bai ba su hankali ba ga dabbobi a gidajenmu ba su da hankali saboda rashin hankalinsu nema ya sa ɗan adam Allah ya mallaka masa su ya dinga sarrafa su yadda yake so amma na tabbatar da cewa ko akuyan gidanka ta yi tawaye inda tana da hankali misali ai ba za ka iya da ita ba ballantana saniyar gidanka ma saboda Allah ya kwace musu hankali sai barka kai yadda kake so da su ya ku bayin Allah wannan nima ta hankali musulunci yayi tsayuwar daka wajen kiyaye su kuma yana daga cikin daukaka da karamci da Allah ta'ala ya ce mun karama dan adam da shi kamar yadda faɗa wata aya Allah ta'ala ce hakika mun karama dan adam mun dauki dan adam zai iya hawa kan tudu ya duk abin da yake so yayi a cikin teku ma ya duk abin da yake so yayi za ka ɗan adam gwani ne a tudu ɗan adam gwani ne a ruwa dubi duk yadda waɗanda suke kan tudu ɗin masu ƙarfi masu ainihin faɗa masu masifa amma ɗan adam yana sarrafa su saboda allah ya riga ya ce ya ɗaukaka shi akan tudu domin duk yadda waɗanda suke cikin ruwa ga girman jiki ga ƙarfi ga bala'i ga musiba amma tare da haka ɗan adam yakan sarrafa su suma a cikin ruwa wani lokaci ya ɗauki wanda yake tudun ya soka shi a ruwa ya dauki wanda yake ruwa kuma ya fitar da shi tudu kuma ka auna shi da dan adam din sai ga dan adam ya fi shi abin nan ya fi dan adam karfi ya fi dan adam zama da himma da jin haushi amma duk da haka wannan karamci da Allah madaukakin sarki ya faɗa sai gashi a bayyane dan adam yana da ita akan tudu yana da ita a cikin ruwa Allah ce sannan mun azurta dan adam da dada dan abubuwa muka fifita shi akan dewa daga cikin halittun da muka halitta wannan karamci ya yan uwa Allah madaukakin sarki ya faɗa yace mun daidaita halittansa mun karrama shi bisa ga tsari dan adam ne da ka same shi da tunanin dan yi kaza yanzu dan yi kaza an jima dan yi kaza ya shirya ajandu masu kyau na cewa zai yi su dan adam ne da yake da wannan dabbobi ba su da wannan tunanin zan yi nan zuwa gobe akwai abubuwa ajandu da na sa a gaba na zan yi kai nan da wata daya kai nan da shekara nan da shekara biyar goma ashirin wani ma har sai ya yi zana abin da shekarunsa ma ba da suka yi ba saboda me hankali da ɗan adam yake da shi yasa yake wannan tsari da bayi da hankali zai yi wannan tsari to ya ɗan uwa hankalin nan Allah ta'ala bai yadda ba ɗan adam ya yi wasa da ita da haka Allah ya kai matuka wajen a kiyaye wannan hankalin kar a yi wasa da ita kuma sai ya ɗauki waɗanda suka fi kowa daraja da kima ya sa musu hankali nasu ma na musamman ne su ne annabawa da manzanni shi ya sa sakamakon hankalinsu ya fi na kowa Allah ya ce su jagoranci duniya ga baki ɗayanta su ne shugabanni a duniya wanda ya biyu su sai ka samu yana da cikakken hankali wanda bai biyu su ba sai ka gaina da nakashashen hankali Allah ya samu dace yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta tun daga farkon halittar ɗan adam har zuwa karewansa ubangiji subhanahu wata'ala da ya hada shi da wannan hankali din sai yake nuna masa abubuwa da zai zanto cewa kada ya kuskura wannan hankalin ya sarwanta tun daga farkon rayuwarsa har karewarta yayi kokari wajen kiyaye wannan hankali din saboda akwai abin da zai iya lalata wannan hankalin ya ƴan uwa ba wani abu bane face kayan maye shine muhaddirat kayan maye kayan maye waɗannan kayan maye ɗin Allah ya tsoratar ya yi faɗa a kai cewa kada ɗan adam mai hankali ya sha su kar ɗan adam mai hankali ya amfani da su domin su ɗin suna sanadin gushewan hankalin nan nashi su ɗin suna zama wa sanadi na lalacewan wannan hankali don haka ɗan adam yana so ya zama mai hankali kada ya kusaci waɗannan kayan maye ɗin kada ya sha su kada ya yi mu'amala da su Allah ya haramta masa ya ‘yan uwa saboda kafin manzanci da annabta ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutane a baya can musamman larabawa sun gino akan shan kayan maye da haka da musulunci ya zo ma sai da ya bi su kaɗan kaɗan mataki mataki kafin a ce an hana musu kwata-kwata saboda shakuwa da suka yi da ita kuma a wannan lokaci din sai zanto ka dubi yadda suke rikici a tsakaninsu saboda hankalinsu yayi karanci sai zanto mutum zai iya fada na shekara 100 yana fada akan koyin kurciya kawai wannan kabila ta dauko yar kabilar nan ta dauko koyin kurciya wannan ta zo ta buge shikenan fasaladin fadan kenan kawai sai a shekara 100 ana fada akan koyin kurciya dan Allah wannan hankali ne ko rashin hankali ya ku bayin Allah dole ne kowane mutum ya fahimci wannan da kyau ubangiji su subhanahu wata'ala bai yadda ba ka mu'amalanci kayan maye da ubangiji ta'ala ya riga ya haramta maka ba dan komai ba saboda Allah yana kishin hankalinka da ya baka yana kishin wannan hankali da ubangiji su subhanahu wata'ala ya azuta ka da shi karka yadda ya sarwance ya ku bayin Allah riko da wannan zai sa dan adam ya zanto cewa ya fita daga zargi ya fita daga munin hali ya fita daga ainihin wato tuhuma daga Allah subhanahu wata'ala dangane da addininsa wannan yasa Allah madaukakin sarki yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tambayan ka dangane da giya da caca ka ba su amsa ka ce lalle laifi na nan mai girma akai dan amfanin da suke karban kudi akai ba wani abu bane fihi ma ithmun kabir wa manafi'u lin-nas da aka ce laifi ne babba amma za ka zo kan manafi kawai sai aka yi shuru manafi wato dan wani abu ne dan kadan na amfani da shi ne karban kudi da mai giya zai je sai dai kila ya je sai wani abu da shi ya ta dama giya a tulu ta kai kasuwa za ta samu kudin da za ta zo to dan wannan dan amfani ne amma mutum nawa ta bugar da wannan tulun giyan tarba su da hankalinsu kaga ismun kabirun kenan ismun kabir babban laifi yanzu ka tuna kai da ka ɗauki kayan maye ka je ka sayar mutum nawa ka bugar kuma ɗan kudin da yanzu ka zo ka samu ka je ka yi rayuwa da shi wannan kudin nawa nawa yake ba ta da wuri yawa fihi ma izmun kabir wa manafi'u linnas daka ya yan uwa mu kiyaye wannan ubangiji subhanahu wata'ala ya riga ya hana shi yana cutarwa marhala ta biyu Allah ce ya ku waɗanda kuka yi imani kar ku saci sallah alhali kuna maye har sai kun san me kuke don haka mutumin da zai zo sallah yana maye bai san menene ba shi yasa dan maye mai shan kayan maye duk mu'amalan da zaka yi da shi sai ya maka wauta sai ya maka abin dariya mutumin da ya suguna yana gaida tururuwa kai ka san wannan dai bai da hankali kai ba ma tururuwa ba mutumin da ya sai ya suguna yana gaida awakin gidansu kai ka san wannan dai bai da hankali mutumin da yake tafiya yana sunkuyo an ce masa menene yasa kake sunkuyo sai ya ce wai na ganin sama tana kokarin ta taba kansa ne yasa yake sunkuyawa kai ka san wannan bai da hankali sama yadda take da nisan nan wani tsawo kake da shi da har sama take kokarin ta taba kanka kake sunkuyawa wannan ya tabbata bai da hankali da haka ya ku bayin Allah duk mutumin da ya ibada yana cikin maye to Allah bai karbi wannan ibadar ba dole sai ya zanto yana da hankali saboda da hankali ne Allah madaukakin sarki yake karban al'amura in mutum yana cikin hankalinsa marhala ta karshe shine ubangiji subhanahu wataala ce ya kodan da kuka imani lalle giya da caca da gumaka da jefa kibau waɗannan datti ne daga cikin kayan shaidan ku ne sance su in kun nisance su tabbas za ku rahota Allah ka nisanta mu da waɗannan abubuwa ya ku bayin Allah ukuba da Allah ya saukar akan mai shan kayan maye hadisai ne rututu hadisi ɗaya za mu fassara shi sauran duk za su shigo cikin ma'ana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa Allah ya tsine wa mutumin da ya zanto cewa yake dafa giya ko yake sarrafa giya Allah ta'ala ya tsine masa sannan Allah ya tsine mai shan giya sannan Allah ya tsine wa matatan giya inda duk ake sarrafa kayan maye tsinannen waje ne sannan waɗanda suke aikin tace ta din ko suke aikin sarrafa ta din in kwaya ne in ma wata itace ne in ma wani menene in ma a gora ne in ma a wani murfi ne in ma a wani sacin ne in ma a menene tun da yanzu ya waɗanda suke sarrafa giya ya kai ma akwai giya na cingam akwai giya na sweet akwai giya na kaza sai ka samu sweet ne dai dauka yana sa bakinsa amma wallahi giya ce giya ce zaka zaka samu cewa matata da waɗanda suke aiki a matatan da abinda ake tacewar da mai daukar da abinda ake daukar giyar ayyawo da shi kamar mota kamar direbar kamar yan dakon giyar zuwa cikin motar kamar karen mota duk waɗannan tsinannu ne wajen Allah Allah ya tsine musu saboda ubangiji subhanahu wataala ya ce wannan abin ba a son shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine duk waɗannan sannan haka masu karban kudin ta ma'ana kayan aje ka bakin shago kai ne mai karban kudin giya da abin rubutu da takardar rubutu to da mai rubutawar da bayron da takardar duk ina nuna wajen Allah subhanallah yan uwa mu kiyaye wannan sharri wallahi tallahi abokan gaban mu a duniya sune kafirai abokan gaban musulmi abokan gaban musulunci suna amfani da wannan daman da rikirkita mana lissafi su kan wajensu su sha su suna ganin ba matsala duk da waɗansu su suna ganin hakan ma kuskure ne to amma mu saninsu ne musulunci ya hana mu amma sukan yi amfani da hanyoyi na su rikita mana lissafi su yi ta tura mana wannan kayan maye a cikinmu waɗanda ba su san musulunci a cikinmu ba ko waɗanda shaidan ya riga ya fi karfinsu ko zuciyarsu ya fi karfinsu sai ya zanto da su ake amfani su kuma suna daɗa yaɗa shi a cikin al'umma wanda har ya kai yau matashi in ba yana shayin kayan maye ba ne a wajen sauran matasa kamar bai waye ba ne amma wayewarsa shi ne zanto yana shan kayan maye ku duba duk wata barna da zaka ga ake yin ta sai ka samu sai mai barnan nan yayi amfani da kayan maye amma wallahi tallahi aikin kirki zaka samu an nesa ta wannan kayan da ita domin yau in aka ce kai shugaba ne misali aka ce kana shan kayan maye kana buguwa to dan Allah wani shugabanci zaka yi wa mutane a cikin rishin hankali ai ana so wanda zai jagoranci al'umma kai zanto yana da cikakken ne hankali hankali amma ya za a ɗauki mutumin da yake shan kayan maye a gabatar da shi ma al'umma ce shi zai jagorance su wallahi zai musu aikin rishin hankali saboda bayi da hankali da aka wajibi ne mu yi ta gaya wa kanmu da junanmu da ainihin ‘yan uwanmu wallahi wannan abu mu yi ta nesan tare ga abin da namu in sha Allahu al'amuranmu za su daidaita za su yi kyau amma matuka wannan abin na yaduwa a tsakaninmu kuma har ma waɗansu suna fada idan aka ce wannan abin haramun ne a musulunci ya fito ya ce don me aka ce wannan abin haramun ne to billahi abin wannan na nuna lalacewa har mutumin da da ce musulunci ya haramta abu amma ya zo yana diri akai wala wannan na nuna lalacewa ne Daka bayin Allah mu ji tsoron Allah mu sani akwai ranar gamurmu da Allah ubangiji subhanahu wataala zai tambaye mu wannan ni'ima ta hankali din ya muka da ita shin ka tsare ta ko kuma ka bari har waɗansu abubuwa na rayuwa suka gusar da ita kai ta aika aikanka kai ta kashe mutane kai ta satan kayan mutane kai ta zina da 'ya'yan mutane kai ta kazawa mutane saboda kana shan kayan maye ka zama ɗankin nata saboda kana shan kayan maye ka zama cikakken dan fashi saboda kana shan kayan maye ka shiga wata kungiya na zub da jini saboda kana shan kayan maye ka sani ubangiji ta'ala zai tambaye ka akan wannan me dalili Allah madaukakin sarki ya sauke ta haka bayan Allah mu ji tsoron Allah mu daina duk shan duk wani abin da ka sani zai kusa da hankalinka wallahi ka rabu da shi waɗansu sukan yi iya saboda shedan yana karantar da mutane duk abin da yake haramu ne dinga canza masa suna canza masa suna a ce sunansa yanzu ba giya ba sunan shi kaza sai a makala masa wani abu a ce ai magani ne yana kusa da kaza da sunan magani da sunan magani a maganin basir ne caku basir ne wane ne wane ne na basir wane ne na typhoid wane ne na ulcer wane ne yana kusa da kaza a lokacin da ka sha shi ka bugu kan ina zaka san makara da ciwo ko baka da ciwo ai baka sani ba ka sha ka bugu ina maganin ka san kana da ciwo amma ka zauna da hankalinka mana ka sha bugu wanda hankalinka yana na jikinka zaka gane cewa lallai ciwo na nan ko babu ciwo amma ka bugu ina ma yanzu da Allah wanda yake cikin hankalinsa zai san da akwai wani tabo a jikinsa bare san da wani gembo ma a jikinsa ba bare san ma ya kare ba zaka zai iya daukan gaban da ya kare din ya rada ta akan dusi bai san ya rada ta akan dusi ba saboda baya cikin hankalinsa to kuma sai a ce ta gusar maka da wannan ciwo din shi yasa wanda zai ta shan irin wanda da sunan ciwo ciwo ciwo sai kaga gobe ya sake sha jibi ya sake sha wani irin magani ne dimun da'imun a rayuwanka ba ba ranan karewa ai panadol da sauran waya in ka sha ka samu sauki akan su kakan koma ka ci gaba da sha ne ai ka bar su ka bar su to wani irin magani ne tun ba kana sha har bana kuma duk rana sai ka sha wani irin magani ne wannan Allah ya sauwaki mu ji tsoron Allah mu daina wallahi in mun ki ji ba za mu ki gani ba in kuma in za mu gani din Allah ya sauwake babu kyau Allah madaukakin sarki ya tsare mana hankalinmu Allah ya tsare mana hankalinmu Allah ya tsare mana hankalinmu bangiji subhanahu wata'ala ka samu bauta maka bautawa ta gaskiya ya Allah ka raba mu da shirme ka raba mu da rudu ka raba mu da fitintunun rayuwa wannan shine khutbar mu ta kaice aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiruhu innahu kana tawwabur rahima qumu ila salatikum yarhamukum